من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد فإن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد يا إخوة الإسلام والإيمان يا أحباب رسول الله يا أيتها الوجوه النيرة الطيبة وأيكم خير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi idan ba manta ba jiya mun fara suratul lam yakun ko suratul bayyina wanda mun yi dogon bayani akan ta har zuwa inda Allah ya ce ma tafarraq allazina utul kitaba illa in ba'da ma ja'atuhum bayyina ma laysa ka qawlihi ta'ala wa la takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'da ma ja'ahum bayyina wa ulaika lahum azabun adhim kada ku zo kaman waɗannan da suka rarrabu suka sassaba wa juna bayan hujjoji da dalilai sun zo musu daga wajen Allah Allah ya ce ulaika lahum azabun azim wannan suna da azaba mai girma yani bi zalika ahlul kitab al munazzala ala al umam qablana wato wadanda aka saukar musu da littafi kafin mu ahlul kitab da su Allah yake amma bai hana kuma wadanda ba su ba su shiga rarrabuwa fada da juna yaki da juna yi wa juna kage da yi wa juna sharri da kala wa juna abinda ba a yi ba abinda aka yi ka binne ka ce ba a yi ba Allah ya ce karku yi wannan da ma kun gane ba da ma qama Allahu alaihi wal hujjatu wal bayyinat tafarraqu wa ikhtalafu haka yahuda suke bayan hujjoji da dalilai masu karfi sun zo musu sai suka rarrabu hadin ladhi ko fi ajil ladhi arada Allah fi min kutubihim cikin abinda Allah yake so wato yadda ga dama tsora musu wannan rarrabuwa cikin littafin su mu din ma haka ne dan dama manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya bada bushara sha inna al-yahud ikhtalafu ala hida wa sab'ina firqa yahudawa sun kasu kashi dai dai 71 wa inna an-nasara ikhtalafu ala 72 firqa kirista sun rabu kashi 72 su kuma wa sataftariqu hadhihi al-umma على ثلاثة وعلى ثلاث وعلى ثلاث وسبعين فرقة وانا لأمكم لا تكفوا كشي سبعين دا أكو الأمة النبي محمد النبي تقول له هذه النار بكشي سبعين دا بي أموتني هذا اليهود النصارى دو تاسم إلا واحدة سيدة قالوا ذلك من هم يا رسول الله سوى أنا ما سيجا الجنة يا مدى الله قال يتي ما أنا عليه اليوم وأصحابي abinda nake kai yau ni da sahabbaina idan irje ila nafsika isa an nafsaka anta yani ko ma ka tambayi kanka in ta ma ta qoma bihi wa ma tumarisu hal fa alahu annabi wa hal fa alahu sahaba abinda kake yin nan annabi yayi ko sahabbai sun yi dan yace ma ana alaihi al-yawm wa ashabi abinda nake kai yau ni da sahabbaina na kuwa san cewa da ni da kai da malaminka da nawa sun karanta wannan littafin a cikin manya-manyan ko sun karanta wannan hadisin a cikin manya-manyan littattafai na addinin musulunci ko ba karanta ba to idan kowa an karanta to da ni da kai sai mu yaya kenan sai mu sallama sai mu ba abin da annabi ya ce shine har zuwa inda ya ce wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu dina kamar da mu karanta jiya suka tada faya da balbali da musifa ba umarce su da komai ba sai dan su bauta Allah su tsarkake ibada domin shi كما يدعى الله يكي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واتوبهم أيكو ونمن بيوقع فنكذا يا محمد daga cikin manzanin Allah sai wannan manzon mun masa wahayi cewa ba wani abu mota da gaskiya sai Allah ko la ilaha illa ana ba abu mota da gaskiya sai ni inji Allah din babu doni ku bauta mun ni kadai wa hadha ko li hadha qala hunafa saboda Allah saboda haka Allah ce hunafa lillah masu bauɗewa ay mutahannifina an shirki ila tauhid wanda suka bauɗe wa shirka sai ko ba tauhidi ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut haqiqa mun tayar wa kowace al'umma manzo manzon nan idan ya zo abin da yake cewa ko bauta Allah ko ne sanci bautar gumaka wa qad taqaddama taqrir al-hanif fi surat al-an'am dan ba kuma ta ba surat al-an'am ila a Kaduna shekaru da muka yi tafsiri a Kaduna bayan shekaru da suka yi nisa mun yi magana akan hanif wanda ya bauɗe kowane irin addini ya tsaya daidai zuwa ga addinin Allah bai ma adana an i'adati ba sai mun yi bayani anan ba wa yaqimu salata sai da sallah wa hiya ashrafu ibadatul badan sallah ita ce mafi tsayuwa ko sallah ita ce mafi darajar bautar da ake da gangan jiki wa yutu zakata su ba da zakka hiya al-ihsan ila al-fuqara wal muhawijin wato taimaka fakirai da masu bukata وذلك دين القيمة وانا شين الدين التعيي اي الملة القائمة العادلة وانا يتسهن التعيية او الامة المستقيمة المعتدلة كو الامة تعيية مي عادلتي مي تيمكن كانت مي تيمكن وانت مي عادلة وكانت مي عادلة وانت مي فاتا وكانت الهيري مي فاتا وانت الهيري كل رد وانا ابقراء تركشن كرنتوا القرآن yayin da alqur'ani yake magana akan cewa ku yi aiki na kwarai ka zama mutumin kirki ka zama a tsaye daidai to yana kiran kowa ya haka nan dan a zauna daidai din wannan kira ne ga kai talaka kira ne da kai malami kira ne gare ka kai almajiri kira ne ga shugabanni kira ne ga maza kira ne ga mata ke yasa wani hadisi yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun har rayyati dukkan ku kowanne daya makiyayi ne kowa sai an tambaye shi akan kiwonsa idan kai mai ji ne talaka ne to kai ma fa ana buƙatar kai daidai ka tsaya kan daidai kai abin da kai abin da ake so kada ya zama kana talaka an sa ka aiki kana haiti yaushe mai gida zai samu direbobi na banza masu cinye amana in sun nemo kuɗi a mota ko a taba su cinye kuɗin sannan moto motocin su yi albarka zai yi to haka nan ƙasa idan ya zama ma'aikatansa azzalumai ne maciya amana ne abinda aka samu cin ya suke aikin kirkin ba za su yi ba kokarin su cika jin su ƙasar ba za su zauna daidai ba yaushe kuma direba ko kuma mai mota zai zama taya ta lalace ya ƙi yarawa mota ta buƙaci sa da ƙi tana buƙatar a yi gyaran kafirai to ya ƙi sannan kuma a ce ta kuɗi zai yi to haka nan shugaba idan ya zama na banza duk abin da aka yi yana kallo ba zai ce a yi ba wato ba zai gyara ba haka nan malami idan ya zama na wofi kunnan sa sauraron maganganun banza ni waye biyo shari da ƙarya zo ya gaya masa dan ya je hausar minbari ya faɗi ƙasa ba ta gyaruwa idan talakawa suka zama mutanen banza su ma ko almajirai aikin su kawai su ji gulma su ji wani ya lalace wani ya zama na banza wani ya zama mutumin wofi su zo su faɗa shikenan ƙasa ta lalace tunda almajiran malam sun lalace ba za su kawo alheri ba annabi yace ba na son wani ya kawo magana wani ku kyale ni in fito in same ku garau yadda na barku haka annabi yace sallallahu alaihi wasallam to haka malamin kirki yake haka shugaban kirki yake haka mai gidan kirki yake haka matan kirki suke haka yaran gidan kirki suke haka mai gidan kirki yake ina fatan kun gane ko haka ya kamata a zamo in an zama al'umma ta zama da irin wannan sai kaza ta zauna lafiya idan muna magana akan wani abu na tauhidi to ka kinta ta shi ko iyasta shi akan dukkan wani abu na rayuwa domin shi musulunci dinun wa daula addini ne da duniya gabaki daya da shugabanci da musulunci baki daya saboda haka nan wajibin mu ne wajibin ku ne ku kiyaye mu lura da irin karantar da suke mutuwa cikin alkurani kada ya zama makarantar alkurani ta zama makarantar shafi faɗi makarantar shari'a ce makarantar tarihi ce makarantar fiqh ce makarantar hadisi ce makarantar lugha ce makarantar alqur'ani ce makarantar tafsiri ce makarantar ulumul qur'ani ce makarantar adab ce makarantar nahwu ce makarantar sarhu ce makarantar balaga ce in an matsa ma na gefen yaro ne ma ya samu gonar sa ciki ina fatan kun gane ko wannan shine alqur'ani abin da ya kamata yayin da ake karatun alqur'ani kamar da kullun ka kana daukar ilimin qur'ani ba wai ilimi ne guda ɗaya ke barawa cikin alqur'ani ba duk dan abin da ka gutsuro ka taho har kuma yan jarida akwai ilimin ku a cikin alqur'ani yan jarida da ku wallahi a cikin alqur'ani ina fatan ka gane ko laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyiba wa rabbun ghafur fa'aradu farsanna alayhim sayl al-aram wa badalnahum bi jannatihim jannatin zawati ukulin khamsin wa asalin wa shay'in min sidrin haddathana Abdul Nasir wannan shine ilimin jarida abinda baka gurin a gaya maka shi a ce maka da abin da yake cikin alqur'ani yana fata an gane ko haka nan labarin ma wato wata sarauniya wadda ake kiranta Balqisu wadda Allah madaukakin sarki ya ba ta gado na mulki wato a bayan an ba ta gadon mulki wato Allah ya tura wani dan jarida dan rahoto shine huda huda ya je ya gano labarinta ya zo ya bari labari shi kuma annabin Allah ba a nemi izinin sa ba lokacin da wannan tsuntsun ya sanyi aikin jarida tasa shi kuma shine ne iko da kowa a wannan lokacin ba mu iko ya tafiya sai ya nemi izinin sa ya duba wata faqada tsaira faqala ma li la ara al huda huda am kana min al ghaibin law azibannahu azaban shadidan أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال هبت بما لم تهق به وجئتك من سبع بنبأ وكين إني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما tu'linu har zuwa ƙarshe inda yake innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim saboda haka ku lura da wannan wannan shine ilimin jarida ko ba shi bane kuna da wani ilimi da wani bane na nemo labari ila ma na ku labarin sai an fara wannan ko daga Allah ake ba da shi inda za a je a nemo labarin kuka sai an ba ku kuɗi ku je ku nemo ina fata gade ko saboda haka alqur'ani ya kunso komi yayin da ake karatun qur'ani baje kunnan ka ta debi ilimi ta debi ilimin shari'a shine manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare yake jan hankalin mu yace duk wani abin da zaka rema wato a cikin addini akwai shi a cikin alqur'ani shi yasa shi Allah da kansa yace ma farratna fil kitab min shay wa qad wa qad sanalla al-kathirun aw al-kathirun min al-a'imma كالزهري والشافعي لهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان وانا آية ما مكرنتا نعم ما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين ما لم إمام الزهري ده إمام الشافعي da sauran sauran manyan manyan malam suka ce wannan ayar sun dauki dukkan ayyuka sun yi ga bangaren imani walihaza qala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din wato ba umarce su da komai ba sai su bauta Allah suna masu tsarkace addini gare shi wa yuqimu salata wa yu'tu zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini wanda yake tsaye daga nan sai Allah ya ce menene malan na'am nasi ka sana yi na'am نعم فوانا آيوي قدامي الله يأتي إن الذين آمنوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب لن يودن أن دنا كافرتا كو ودن دنا كافرتا أهو سر مسمتا نان غبس كو wato sokon suna ta waɗannan da na kafirta mu kuma muka ta waɗanda suka kafirta dan kun ji bakin ya kwace wannan muna koyon kakan mu malamin mu ina fatan an gane ko Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta masa Allah ya ce innal ladina kafaru min ahli alkitab lalle wadannan da suka kafirta wato cikin ahli alkitabi wato wadanda ba su imani da abin da Allah ya ce ba yahudu da nasara su ne ahli alkitab ko to su ne Allah ya ce zargi anan yace innal ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha suna cikin wutar jahannama a cikin ta za su dawoma خالدين أولئك هم شر البرية وأنن سوني شر حالتا واتو برية تالكي أصلا أنت برية واتو كما يشي ما نقول بريئة أولئك هم شر البريئة الرواية إمام وأنا أخبرناكم kada nan da kwace muku ba ma ku kawo shi kala da dama na to na gode na wato in ake ulaika hum sharr qira'ata imamu ibn nafi al-madani wato wadannan su ne sharrin bari'a sharrin talikai in an sai bari'a talikai ya dauka asalin sa bari'a yabra'u bari'un wato barrantattu waɗanda aka barrantar su ba sa ma tare da rahamar Allah su ne dai hada bariya din anan wato akwai wani abin da ake kiransa alqalb wa bitafsir a fi ilmi sarf a ilmi na sarf idan jama'at alwaw wal ya ko idan fatahat idan sakanat alwaw wal ya wa kana ma qablaha maftuhan ko ma ba'daha maftuhan ulbata ya'al wa udige matasil yaqi kaga su sun karance ta ba tare da alƙalbu ba kenan ulaika hum sharrul bari'a ga ya usakina ga alhamza maftuha ya usakina ce ko dama ku kaida abin take idza sakanatul wawu wal ya wa ma ba'da ha maftuha qulbata ya'al sai a mai da su a wannan abin da yake ba sai a mai da shi ya'u to kenan wannan alhamza ita ma asalin ta ne inda za a ce bari'un akan za a dora wannan alhamza din akan yawo sai an yi ya zawaidi sannan a kawo a kawo ya alhamza din ko ba ka wannan to ashe asalin dama wannan hamza din ya ce asalin ta menene to shi kenan ya ta zama biyu bariya ya ta yi ta ce bariya ba wani ke mata liya ihliya ina fata an gane bari in kara muku wani misali kila da za ku gane innahu kana wa'duhu ma'tiyya innahu kana wa'duhu ma'tiyya kana wa'duhu ma'tiyun asalin sa kenan ma'tuyun ismul maf'ul ne ina fata an gane ko to tunda ma'tuyun ne to ga wawu sakina ga qablahu madmum wato ma'tu ga wawu daure yun ga kuma ya ga ya ga wawu a kalma daya to tunda sun hadu daya daurariya dan ya wasali to sai a maida wawu din ta zama ya'un idan an maida wawu ta zama ya'un sai zama ma'tuyun kenan ya ta zama ma'tuyun yawa ya ta zamu to ya zamu mai da cikin sai mu shigar da ɗaya cikin daya sai mu tsaya kenan ma a ce ya ina fata an gane ko malaman balaga suna cewa ya ati ai mai zuwa ne amma Muhammad al-Amin shinkidi ya musu raddi mai karfin gaske bari mu kyale nan gurin ba ilimin sarfa muke ba ya qula ita hum sharrul bariyya waɗannan su ne sharrin halitta in ji Allah madaukakin sarki ai khaliqa bi kumrihim bil haqq dan sun kafirce a gaskiya ba da ma tabayyana lahum bayan gaskiya ta bayyana gare su wala uzra illa al-inad wa takabbur wal hasad babu wani abin da ya rage sai girman kai a gurin su da taurin kai da kuma hasada kuma zakara ta'ala al-firqa thaniya sana sai Allah hudu bangare na biyu na kirki Allah ce innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani sune mutanen kirki suka yarda bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai na gari bima ja'a bihi da abinda annabi ya zo da shi suka tsaya kan gaskiya Allah ta ulaika hum khairul bariya wadannan sune mafifitan alheri khairu nan tana nuna mafifita kamar yadda Allah madaukakin ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas alkhairu ana afdal take nunawa ka san khairu tana zuwa da dama gurare da yawa wani gurin in ta zo alkhairu mafifici to anan dai alkhairu mafifici a wani gurin sai ta zo alkhairu mafi karfi أكفاركم خير أكفاركم خير waɗannan kafiran naku su ne suka fi ƙarfi ko waɗancan na da ko suna da wani dalili a cikin alƙur'ani ko saboda suka gabata na alkhairul ma'ana alƙuwa yana fatan ka gane ko a wani gurin kuma in an ce khairu wato ana nufin dukiya ana nufin ne wato dukiya kamar yadda zuwa cikin suratul duha in ka karanta suratul duha wa duha wal layli idza saja ma wadaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula wa la sawfa yu'tika rabbuka wa tarda alam yajidka yatiman ha ba wa duha wal adiyat da kawai ana rama sai ta dan gari ne kai ma dai yace wa innahu wa innahu lalle shi dan adam li hubbi alkhair wajen san dukiya kaga nan alkhair shine ne dukiya la shadidi mai tsananin mai tsananin fadai ne a suratul baqara yace kutiba alaikum idza hadara ahadakum almaut in taraka dukiya yake nufi in taraka khaira in taraka mala ina fatan ka gane ko alkhairu anan bi ma'ana dukiya amma a wani gurin kuma in ta zo khairin sai ta zamo sai ta zamo afiya wala ara'aytum in ana in arada ni Allah bi dhurrin hal hunna kasifatu dhurrihi aw arada ni qul hasbi to wannan mun ji ta wato qul ara'aytum in in arada ni Allah bi dhurrin hal to qul ara'aytum in arada ni Allah بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي بان وتن وان يمسك الله بضر فلا كاشف له له الا هو وان يردك بخير وان يردك بخير لا إسأل رحمة وإن يردك بخير إن الله رحمك للافية فلا راد babu mai iya mai da wannan lafiya ta sai take fallar ta ta fal ina fata da alkhairu anan kuma mina ne lafiya haka alqur'ani yake tafiya da irin waɗannan wato abin nan bayanai shine anan Allah madaukakin sarki ce ulaika hum khairul bariyya waɗannan su ne mafificin halitta su mu'mina waɗanda suke abin da Allah yake ay alkhaliqa lin shirahi sururihim lil haqqi wa tibai dan kirjin su ya yayi da gaskiya da san ban gaskiya din sai Allah ya ce to ina za mu yasa sakamakon su Allah ya ce jaza'uhum sakamakon su su masu irin wannan aiki mutanen kwarai waɗanda suka yi abin da Allah ke suka tsaya suka bi sunnar manzon Allah suka ba alqur'ani littafin Allah sakamakon su inda rabbihim a wajen ubangijin su jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar aljanna ce wadda koramuna gudana a karkashin ta wato koramun ba dai ba al-anhar Allah ya ce kun san nahar shine korama ko in an ce al-anhar ba koramu masu yawan gaske na komai duk abin da kake so korama su za a baka ba moda za a baka ba ba kofi za a baka ba in za a baka kofin daidai da kake so ne amma duk da kake so kuma haka zai zo kai kana jefan korama ne yadda kake so haka za a ka maka in kana so ka wuna kana sha ka wuna kana sha ba za ka koshi ba kuma dadin bai karewa in ka sha ne yanzu in an jima kana sha na dazun yafi na gabar za ka sha yafi na dazu da ka sha dadi kuma ila ila al-abad haka za ka zauna kana konfada kana ƙara jin daɗi kuma sannan cikin baya cin kashewa sannan baka zuwa hutsari sannan baka basir sannan baka kumburin ciki sannan baka taiba sannan baka tunanin rashin lafiya jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna ce da koramu ke gudana karkashin ta khalidina fiha abada za su dawama cikin ta abada radiyallahu anhum wa radwan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi bisa bi zalika al-jaza'ul hasan al-thabit wannan sakamako wanda yake kyakkyawa tabbatacce liman khashiya rabba ga wanda yake tsoron ubangiji ne ai khafa iqabahu fantaha amma asiyati yake tsoron ubangijinsa ya bar saban Allah ta'ala wattaba ma amarahu bi bittibai ya ba abinda Allah ya masa umarni da yabi wala ya masa tabbar bai girman kai ba anitiba'il haqqi inda zuhuri wajen bin gaskiya yayin da gaskiyar ta bayyana ya bi gaskiyar yayin da ta zo wa min al-hikmati ما روي أن ما روى أنس بن مالك ما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب من ذا الله أبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا Allah ya min umarni in karanta maka lam yakun alladhina kafaru fa qala abi wa sammani laka ni yace in karanta maka kuma ya ambaci sunana manzo Allah qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh Allah ne yake karanta mu fa baka ubay ubay ya dinga rena kuka ya dinga rusa fa qaraha sallallahu alaihi wasallam yaka ko radiyallahu anhu ya karanta ta alaihi qala al-qurtubi wa fihi min al-fi qira'at al-alim ala al-muta'allim wato annabi ya karanta kenan sai annabi ya karanta ubay ibn ka dan shi ya tsaya yana kuka sai manzon Allah yana karanta ubay kuma sai ubay ya tsaya yana ta rusa kuka tunda Allah ya ambace shi ya ce wa manzon Allah karatu shine yake yake kuka to sai manzon Allah shi yake karantawa da wannan shi malam Qutbi ya ce to a wannan fahim abinda za a fahimta kaji fiqhun gaskiya fiqhun masu fiqhu yace malami ya dinga karanta dalibai abin da ake karantawa dan wani lokacin babu laifi mai a sa dalibi ya karanta dan in ya zo karanta zai kuskure sai a gyara yin an gyara gobe kaga da shi da wanda ya sun iya kiyayewa kenan to kai ma malamin ka karanta wa qala ba'dhum inna ma qara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ubay li yu'allima an-nasa tawaba manzo Allah ya karanta ubay ne dan ya nuna wa mutane kaskan da kai li alla ya anafa ahadun min at-ta'allumi wal qira'a ala madunahu dan kada wani ya ji zo ya ji girman kan ya fi karfin ya karanta wanda ba shi ba karatu ina jin girman ina jin mamakin malam in ɗalibansu suna karatu ko ya sa kaba ya fita ai shi ya wuce nan tuni ya wuce karatun da ɗalibin zo zai karantar wallahi ko ɗanka ne ka koya maka karatu ya zo zai karantar ka zo ka zauna kana ji sai Allah ya ƙara maka wata hikima cikin karatun nasa ina fata an gane ko Allah sa malamai su gane wannan kuma Allah ba mu ikon yin hakaran din wannan wata manƙaba ce ba kowane malami yake samu ba wani ba ma ɗalibin ba malamin ma bai iya sauraro sai ga malami yana karatu shi kwafi yake wai dan kada a ce abinda wannan malami yake karanta shi bai sani ba shi ya san komai in kana neman girman kai ka neman malami dukkan malamin da zaune yana karatu yana hira bai ma san yaji abin da wani ke to kasan maji mai girman kai kenan dirdice kan mai girman kai kenan kanka neman wani ba ina fata an gane ko in ana karatu saurara ka ji kowane ne ke Allah ya mana dace malam yace qultu yu'ayyidu hadha durusu sura wannan yana karfafa mana abinda sura ke karanta wa inna ahlal kitabi umiru bi akhdhi alqur'ani min an-nabi ahlul kitabi an umarce su karbi ilimi daga wajen annabi yana fata an gane ko sallallahu alaihi wasallam dunahu suna ganin bai kai su su a ganin su abin Allah ya fi su fi zamani wato suna ga zamanin su shine gaba fa abau anhu wa halak suka ki karba gurin annabi Allah ya halakar da su Allah ya tsare to wannan sura ta kare sai suratul zalzala ko suratul zilzila suratul ko kuma kowane yana da ma'anarsa daban za mu sai Allah ya ce mina ne malam na'am na'am na'am na'am a wata rana garin ya ya kai haka a wata rana Allah ramma ya sakamako zai kasance sai ya zamo wanda shi fa Allah tsare mu Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim suratul zalzala ko suratul zilzila in an ce suratul zalzala wato sura da take magana girgizawa da za a yi ko kuma suratul zilzila sura da za ta girgiza ita ce mai girgizawa zalzala wadda aka wadda ake girgizawa زلزلة ما يجري جزاوة اسم الفائل واسم المفعول أي مكية أو مدنية وهي ثمان آيات آية تكوتي تخبر عن كيفية خروج الناس من قبورهم كان أبار الأبار يد متاني ذات متاع daga cikin makabartarsu wato kowa daga cikin kabarinsa yadda zai fita ranar tafi kiyama labarin da take bayarwa kenan lil basu dan sakamako lil hasa ala amal al khair mahama qalla dan fadaitarwa ayi aiki na alheri ko da kadan ne kar ka zama kana aikin sharri wa tabira an kulli sharrin kazalika da tsoratarwa kada mutum ya aiki sharri haka nan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wato idan aka motsa kasa ay hurrikat yawm yawm sa'a aka motsa kasa zilzalaha ko zalzalaha girgizawarta ay tariku hasu shadid motsa da karfi almunasaba li azmiha wanda ya dace da girmanta wa akhrajat al-ardu asqalaha wato kasa ta fitar da duk nauye-nauyen da ke cikin ta kunuzaha da tafkokin da ke cikin ta kawai da kawai da takhruj al-ardu haka ne ko haka ne ko ila kila ko kila tukhrij al-ardu kunuzaha kasa za ta fitar da duk taskokin da ke cikin ta zamana Isa wa ma ba da lokacin Annabi Isa da zai zo da bayansa fazilzalu ala hadha fi dunya kenan girgizar da kasa za ta yi a nan gidan duniya ne wa kila mautaha matattun da ke cikin da za su fito daga cikin kaburburanta tukhrijuhum fil nafqa thaniya za ta fitar da su lokacin da aka yi huri na biyu wannan kuma kenan an fara tarkata kaya daga nan gidan duniya za a koma ga Allah ranar tashin kiyama yadda duk kuke ganin nan yadda da ake ganin duwatsun nan da duk hanyoyin nan da ƙasar nan da guraren noma da teku da komai da rairayi da yashi da duwatsu da sauran wato gurare daban-daban da ke ban ƙasa ranar tashin kiyama za a kauda wato ba mu san wace irin ƙasar ce za a kawo ba ba mu san wace iri ba ce yana fata mata yau masu baddalin arabu rairar arabi Allah ce yau masu baddalin arabu ranar da za a musanya wannan ƙasar rairar arabu ba ƙasar da kuke kallo ba wasa ma saman ma ba irin da kuke kallo ba ce wata ce Allah bai kawo saboda haka mu mu san wace iri ba ne mu san wani iri ba ne kun gane jama'a wato ranar hura na tashin hankali ce wato abin mamaki mai wasa mai wargi mai barna mai son holewa mai son morewa mai son sata mai son zina mai son luwaɗi mai son kisan kai mai cin amana mai son danniya mai son girman kai mai yaudara mai rena iyaye mai zagin su mai kin taimaka musu mai wulakanta mutane malami makaryaci ɗalibi mai ƙarya mai sauraron ƙarya mai son yaji ƙarya ya yaɗa ƙarya mai yaudari wannan ina jin mamakin su ranar tashin kiyama musamman ranar tara ta ba ne kai akwai abin mamaki ba yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat ranar da za a musanya wannan kasar ba wannan kasar da kuke gani ba da samman nan da za a musanya ku ba irin wanda kuke gani ba to kai kuma ba kai ne sai jikin naka ne amma kai ma kanka kayan kwari ba irin na da kake ba shi ba irin haka ne abun nan wannan ranar ta tashi kiyama rana ce da hankali zai tashi ko kana tsaye ma baka saba tsaye kake ba kana tafiya baka san tafiya kake ba liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartabu ilayhim tarbuhum wa afidatuhum hawa wato a wannan rana tashin kiyama za ga idanun mutane sun kafe gaba daya mutum yana kallo idan bai iya kirkawa la yartabu ilayhim tarbuhum wa afidatuhum wato zuciyar sama take bi san ina take ba saboda damuwa wannan ita ce ranar wanda Allah ce idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqala kasa ta fitar da nauyin wanda ke cikin ta mutane ne ko tasokin da ke cikin ta a wannan rana dan adam sai ya tsora cewa wa qala al insan dan adam ko mutum ko kafiri wanda bai imani ba sai ya daura ta amma laha ce gare ta inkarar litirkal hala ya ga abin da bai saba gani ya kuma kasa za ta zama haka da ba haka nan take ba sai Allah ya ce Allah ya ce yau mai zan a wannan rana tashin kiyama to haddisu akhbaraha ita kasar za ta ba da labarin abin da ya faru a kanta tukhbiru bima umila alaiha min khairin wa sharrin abin da aka yi aiki a ban kasa na alheri ko shari za ta bayyana shi ranar tashin kiyama za ta bayyana ba ta koye ba sai yaya me yasa za ta bada wannan labarin li anna rabbaka saboda ubangijinka ne au halaha yayi mata wahayi ya gaya mata ki fada ai amara hadu zalika fil hadisi tashhadu ala kulli idin aw akad abdin aw amatin bi kulli ma amila ala bariha na wai kan dauke ne ita wato za ta shaida wato akan kowane bawa ko baiwa da abin da aka yi a baki ta kasa din su faɗa sai da abin da aka yi a gare mu a wannan rana sai Allah ya ce yawma izna wannan rana ta shin kiyama Allah ya ce yasudurun nasu ashtata mutane za su taho jama'a jama'a ayyan sarihuna min mawqifil hisab za su tafi daga gurin da aka yi hisabi jama'a jama'a ya mutafarriqina wadannan sun yi dama wadannan sun hagu fa akhudun zatu yamin ila aljanna da wanda ya kama hanyar dama zuwa gidan aljanna wa akhudun zatu shimali ila an-nar da wanda ya kama hanya wato zuwa wuta liyo liyo a'malahum ko dan anuna Allah ya ce dan anuna musu ayyukan su jaza'a ai sakamakon aikin da suka yi fil janna aw nar wannan ayar ta yi daidai da waɗancan wato ayoyi na farko fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi Allah ya ce wanda aka bashi littafinsa a hannun dama ranar tashin kiyama to wannan mutum ya ji daɗi ya abin zai kasance fa yaqulu sai ya daura cewa ha'u muqra'u kuduba kuga ku karanta kitabi a littafi na da aka bani gashi a hannun dama da zato na yi inni zanatu ni zato na yi anni mulaƙin hisabiya zan har da mummunan sakamako na sai gashi Allah so ga mu na samu sauki na ji daɗi wato yana murna yana nuna wa mutane sai Allah ya ce هو في عيشة راضية أنا كل أيوة يرجع ودع الله يدد إيسا عيناني وانا أتكين الجنة ما دوكك يا الله بيش قد شيء يا إن إيسا سوان تسكين يا إن إيسا سوان أبن كنتان جدا الجنة كسسكي ينالها القائم والجالس والملتجئ wanda yake tsaye da nuba wani da kwanta ma zai samu ba ma samun ba yadda kake so haka yaranka na gidan aljanna za su kawo ina kake so a samu ka ta gefen dama ko ta gefen hagu ko ta tsakiyar baki sai ta da kake so a ce to bude bakin in ka bude bakin ka ce kai tsaya ka tsoro sai na dan hada yawo sai sai sai da yana fatan qudubu hadaniya sai Allah ya ce sai a ce musu kulu Allah ce a ce kulu wasu rabu ku shi ku sha bi ma asalatun da abinda ku gabatar a gidan duniya fil ayyamil khaliya kwanakin da suka wuce ai kun sha wuya a gidan duniya ko ila wasu ba sa sallolin da ku kuna yi ila wasu ba sa son yin sadaka ko kuna yi wasu tara kudin suke yi kawai suna kamar hauka ba sa su yi aikin Allah ko kuna yi dan kaɗan din da ka tara za ka yi aikin Allah da shi za ka yi karatun alkur'ani wasu ba sa son yin zumunci kana yin zumunci wasu ba sa taimaka iyalansu kai kana taimaka wani matar da matar gidansa wato ta ci abinci mai daɗi sai sallah wallahi sai sallah wato kullum ne ta ci ne ta ci makure dole ina fatan kaga irin waɗannan azalumai ne wato kaga sun ci sun ci mata za su samu irin wannan nasarar wanda ranar da Allah ya buɗa maka buɗa masa yadda kake musgar balangu da indomi da kwai din nan da kake ci a waje da alale da gyada mai kwanso da gyada mai gishiri da gujiya da kace kwakwa ka sha mangoro wani lokacin ma ka ce a kawo maka alkaki da kwakumeti ka harbi tsade ka tura to shi sama mata a dinga yi masa irin waɗannan abubuwa ina ba ta an gane ko a taimaka musu wanda bai yi wannan ba bai sha wahala a gidan duniya ba ba zai samu wannan ba amma ka sha wuya kai ka nemi kuɗin ita ka tana gida a kwanci ta tsare maka ƴaƴa ta gyara maka gida ta gyara ma gurin kwanciya ta aje maka ruwan wanka ta maka abinci in gari ya waye ka in ka shigo ta yi maka sanda zuwa ta maka abin kila ma lokacin in bata ja ma ya tsaba a tashi da wannan kawata tunda na shigo kai kai take kin kiki kama ko ba haka ba ko ba haka ce ba ko ka kyauta ta masa shi ma yana cikin layin za ka samu waɗannan alherai ina fatan kun gane ko kai sallolin dare kai karatun alqur'ani kai sadaka ka sada zumunci tsakanin ka da yan uwanka abin da ake bukata kenan to waɗanda suka yi wannan shine Allah ce zai shigar da su gidan aljanna ta yaya kuma Allah ya ce amma waɗanda aka ba su littafin su ta hannun hagu waɗanda su kuma wuta za su tafi da al'amarin zai kasance fa yaqulu sai dora ta ya laita ni kai na lam uta kitabi ani ba bani littafi na bai littafi ya an ba bashi ya dauka duniya ce sai ya boye lam uta kitabi ba bani littafi da ba dan aljanna yana ta ha'u muqra'u kitabi ga littafi na ban kika ta lam uta ni ba bani ba so yake a bashi dama yadda aka ba wata hannun dama shi ko hannun hagu aka ba shi sai yaya da ba bana hannun dama ba in ji shi fa ba in ji ni ba sai ce wala madar ma yasa ya ban san menene sakamako na ba in ya tabbata cewa kai shi fa ma ya fa san inda zai je da ba ce in sani ba to sai kuma ya dora ihu cewa wa ya gaya maka sai sai ya laita ya kai can wannan rayuwa kana tilqadiya kai ta ita ce mai yankewa ta yanke abin da ya wuce gaba daya wato abin da ake tsammanin za a samu sauki babu in za a shi abin da ake faɗa a gidan duniya wajen wa'azin nan gaskiya ne ya tabbata eh haka ne ya laita kana tilqadiya sai Allah ya ce wannan abin da zai faɗa zai amfane shi na koma ba ta damma mun ji ta Allah ya zai kawai ma bana ne maliya duk ya ta da tara a gidan duniya ne ta tsoro wurinka ban yi aikin Allah ba gida kaza na sani kuɗi kaza a banki na sani mota kaza ta sace gona kaza ma ta sace guri kaza ma na sani a ƙasa kaza ma yana da kaza Allah ce ma zara an nema da duk ta ba ta wadata mun da koyi ba kash idan mai mulki ne ya halaka ne sultana mulki da ya halakar da ni wato mulkin da ne ne zalunci na shi mutane ya halakar da ni sai yaya da dadin bakin ba zai ba sai Allah ce mala'iku ku zo ku kama shi fabulluhu kuma ku daure shi daurin kokumi irin na mala'iku ina za a yi da shi kuma jahim sallata na wutar jahim ku kone shi ta sanda dai shi abin da ya za a kone shi anan ku kone shi da wannan wutar sai yaya ثم في سلسلة سبعون ذراعا كان أتكلم وأنا سأسري sun san sakari sarƙa manya-manya wadda ake ɗaura dawaki ko raƙon maraita ko shanu su ake kira sarƙin ƙundun-ƙundun ɗayan ƙarfin ya kusan haka zaɓe shi sai ake kira sakari sun mafi silsilatun zar'uwa saba wani zira'an wasu da ku jefa shi saboda za a jefa cikin wannan wuta innahu kana la yu'minu billahi al-azim bai imani da Allah mai girma ba mahalicin kowa da kowa ba kan kowa da kowa mai iko kan kowa da kowa bai imani da shi za masa wannan azaba bayan wannan ma akwai laifin sa Allah ya ce bai ciyarwa wajen ciyar da miskinai yanzu wannan wato a ce ana da guri da za a yi santa na taimakon musulunci da musulmi a raya addini a karantar da addini irin wannan mutanen garin Jos da kewaye ko da naira goma goma wallahi za su raya wannan santar duk abin da ake yi na musulunci za su yi da naira goma goma to me yasa baya yi wala yahuddu ala ta'amil miskin ina faɗa daga to ai taimakon nan ba mu kadai bane yau mun yi jiya mun yi shi yasa nake yaba wa waɗanda suka daure kullum an kira su an ce ku zo hisa ko ka kuɗi sai su kawo to wannan abu ne daga Allah zaɓi ne ku lura wallahi duk yadda wato malamai suka ce mai raban ya gabaɗi ko bahaushe ya ce mai raban ya gabaɗi ko a turmi ake kirɓawa sai yaya wanda Allah ya kaddara mutumin kirki ne ko ya ake dakawa ake rarewa shi sai ya zama mutumin kirki shi yasa kake ga wasu rungumi wannan aiki saboda haka wanda ko da yake ma na samu wani abu alheri je ina nan da shekaran jiya sai wani zo yana da Allah saka ni cikin finance na masallacin nan in dinga taimakawa ni ma ina fatan ka gane ko dan mutum biyu ko ko ina mu zo ko dan mutum biyu na ga sun zo nan akwai wannan babauro akwai isa ko isa sa'ad duka su asa su su ma su dinga yawa addinin Allah aiki waɗanda wasu dama can ba a ce su yi bai suke ku dubi ku jerin nan da aka samu aka tsara ga wani yaro kullum muna tare da shi mutumin Allah abun nan ko irin su muke nema mutanen kirki kuma kuma ku rige irin waɗannan mutanen kirki duk da ake kar ku rabu da mutanen kirki kar wani ruɗu ya ja ku a lokacin da mutumin kirki yake mutumin kirki ku rike kayan in kun ga mutumin banza ku kyale shi to ina fatan kun gane ku akwai mutumin banza da zai rataye da mutumin kirki in ya rataye da mutumin kirki sai da ana tsammani shi mutumin kirki ne sai kun zabe ku gane na banza ne amma akwai wanda dama can na kirki ne tun kafin a ce komai na kirki ne kuma yanzu na kirki ne kuma komai ya faru ma shi na kirki ne yana na kirkinsa to ku dinga idanun ku ya dinga duba wannan in ba ka gane mutanen kirki kai ma ba ka zama wani kirki sai ka kiyaye ka tuna Allah ya sa muna cikin waɗannan mutane na kirki waɗanda za mu dinga lura da mutanen kirki waɗanda za mu yi aiki na kirki aburi na kirki mu yi fata na kirki mu samu gida na kirki daga ubangiji na kirki wanda ya halicci bayi na kirki waɗanda zai tara mu a rana ta kirki ya shigar da mutanen banza a gidan marasa kirki ina fata an gane ko Allah ya mana gace wato Allah madaukakin sarki ya gaya mana a waɗannan ayoyin wato yace wato zira'a malam fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda yake kyawun aiki zai ko da da kwaya zarra ne zai ga wannan sakamakon aikin nasa dan kadan din nan wanda ya yi mummunan aiki kuma shi zai ga sakamakon mummunan aikin nan ko da ɗan kaɗan ne a ƙarƙashin wannan ku lura har yanzu saboda dai mu yawaita muku ƙohonin aikin alheri mun ƙara kafa muku wani bayan bayan kwamitocin da muke da su ga wasu kwamitocin nan ga kwamitin marayu nan mun kawa muku mun kawa muku da tijai na san dai ba za ka ba su sadaka su ci ba waɗannan sai dai su ba ka ina watan ka gane ku ba alfahari ba kowane guda ɗayan su ya fi ƙarfin abin da zai ci ya fi ƙarfin kuma abin da zai ba wani saboda ka kaje ka ba su a taimaki marayu kai ma ka yi murna ka taimaki marayu ina fatan ka gane ko ka yi farin ciki ka taimaki marayu sannan ya zamo da kai aka agaza wa marayu kuma marayu nan na ce kai ma in ka ji dan maraya maraya ne lallaba ka kai kanka na gaya maka saboda haka kada ka tsaya wai sai uban yaro ya mutu kai ma uban kai ma uban ai ka kusan mutuwa Allah ya sauka Allah ya mana gashi wato burin mu wato abin da muke bukata musulunci wato ya zamo addini ne wanda yake agazawa mutane shi da ma abin da ake wata yawano alal birri wat taqwa ku taimaka wajen biyayya ga Allah da tsoron Allah wato wanda ba shi da shi ku masa man nafasa an muslimin qurbatan min qurabi dunya nafasa Allah anhu qurbatan min qurabi yawm al-qiyamah wanda duk ya ture wa wani mumini wata bakin ciki ko ko wani bakin ciki ko damuwa shi ma Allah zai ture wata bakin ciki da damuwa ranar tashin kiyama saboda haka yan uwana wannan sura da muka karanta ta zalzala malam ya gaya mana munasabarta malam bagawi ko malam Abu Hayyan yace lamma zakara fi ma qablaha kaunul kuffar yakununa fi an-nar yayin da Allah ya faɗa a cikin surat haka ne ko suratul qayyima surar da ta gabata lam yakunul ladina kafaru Allah ya faɗa kafin suratul zalzala da muka karanta yanzu ya ce kafirai wasu za su yi mu'mine kuma ga sakamakon su fa anna qa'ilan qala ka ce wani mutum ya yi tambaya cewa mata zalika yaushe ne wannan zai kasance sai Allah ce idza zulzilatil ardu zilzala a lokacin da ƙasa ta girgiza girgizawa ko a wannan lokacin ne za a samu wannan ina fatan kun gane ko wannan ita ce munasaba a gurin malam wato in ka lura kamar wata sura ta bayyana ko suratul lam yakun tana da alaka da wannan muminai ga sakamakon da za su samu kafirai ga sakamakon da Allah zai ba su ko su ma za su samu a wani lokaci idza zulzilatil ardu zilzalaha yana fata an gane ko ila wal amalu fiha mudmar ko wal amalu fiha mudmar wato wanda ya aiki a cikin waɗannan wato kama an koyi an ce idza zulzilatil ardu zilzalaha yace yadullu ala madmun al jumla al atiya taqdiruhu takhshawna haka ne ko ko sharuna za a tayar da kura sahin kiyama wa qila udkhul wa zaka ta aka tana da idza zulzilat al ardu wa qala zamakhshari tahaddath kafara idza zulzilat al ardu a wannan lokacin ne kafirai za samu sakamako kafara in falan zamakhshari sai mu tafsiri al mutazil ka san in ana magana tafsiri banda itizali magana a fito maka da ruwan lugha ruwan alkur'ani da ruwan larabci da ruwan nahwu a gaya maka yadda alkur'ani yake dan kanansa kaji aka wa malam zamakhshari sahibu tafsiri sai dai in ga wajen gefen itizali sai mu kyale shi wajen mutazilanci yana fata an gane ko wa yace wa udifa zalzala ila al-ardi aka jingina girgizar zuwa ƙasa wato idza zilzilatil ardu ƙasar ita ce ta girgiza kenan ai izil ma'ana zilzala alladhi tastahiquhu girgizar da ta cancanta ta ita wa yabata bi hujrumuha wa azumuha gurgurar da girman ƙasa yake wato haka nan ƙasar za ta biya ina fatan ka idza zulzilatil ard yadda kake jin kasa gudu da arewa gaba da yamma ai inda muna sauraro abinda malamai suke faɗa ita wannan kasar kanta in an ce za ta girgiza ai ba abin mamaki bane dan ita karan kanta yanzu za ta biya take kai ne da baka sani ba kake ganin ba ta biyawa malaman ilimi na da da na yanzu da malaman alqur'ani masana da masana geography geography na duniya da masana wato yanayi na duniya sun gano cewa ƙasa turariya ce juya take kai ne baka ganewa ina mata an gane to yadda take na ran tashi kiyama da take tsakanin ruwa da ruwa take sai a sa wani abu wato kaman wata igiya amma igiyar wato mai girgiza ta da ko ina kawai kai tana motsa ko ina da iko na ubangiji ina fata an gane wannan rana akwai bin tsoro ko babu to shine mala yace dalilin wannan wato saboda za a baiwa kafirai makomarsu da abin da suka cancanta da shi muminai su ma za a kai su mako masu da abin da suka cancanta shi na kyakkyawan sakamako walau mai duk da sabaka ala kulli qadarin min zilzal inda ba dan ya jingina da ƙasa ba da kowane gefe wato sai ya girgiza wa'in ƙalla komi ƙarancin gurin to amma dai ƙasar ce za ta juya duk daga nan da jin motsinta kana jin jirinta amma da ba a jingina an ce al'ardu ba an ce iza zulzila zulzila aka girgiza to har ƙasar ta hatta gashin bakin ta sai ya motsa amma ba faɗa wannan sai aka ce ƙasar ce za ta motsa sai ne za ka ji motsin ƙasar amma kai ɗin an kare ta kana nan wani aiki sai mai yana fata an gane ko to ala kulli halin munasabar da muka kawo ta wannan gurin wasu malamai suna ganin munasabar aya da aya wani abu ne muhimmi da ya kamata a dinga lura da shi dan ma'ana ta ka fito garau san an ce wato innal ladina kafaru min ahli kitab wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya wadannan sune mafiya sharrin halitta sai ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum ko a wani lokaci idza zulzilatil ard ina fatan ka gane ko munasabar kenan saboda haka abin sai ya fito maka garau in ka in ka samu ya irin wannan ka fito da shi fili Allah madaukakin sarki yayi mana dace to ina ganin lokaci ya karato gashi ko mun mun doshi karshen sura ko ba mun zo ko mun zo karshen sura to lura da ba ma karanta tambayoyi yau za mu bar wannan minti goma na tambayoyi bayan tambaya wato kafin ma bayani akwai bayanai ba bayani ɗaya ba daga cikin bayanin da muke da shi wato kullum muna bayanin aikin alheri wani yana ganin ƙila wato aikin alherin nan shi bai shafe shi ba mu ko muna ga babu babba babu yaro ya shafi babba ya shafi yaro ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi malami ya shafi almajiri ya shafi sarki ya shafi talaka ya shafi mai shi ya shafi mara shi ma kowa da irin dabarar da Allah masa zai taimaka domin aljannan nan ba wata aba ce da aka ɓoye aka ce banda wasu ba wasu kawai za su tsaya mu gurin darasin mu na karantar da wanda biye imani da alƙur'ani da hadisi ne in ya yarda da abin da annabi zo dan aljanna ne ko da mutum ba mu da wannan ilimin ba mu da shi ba ma raba taulasir a kan hanya ina fatan kun gane mu abin da muke yi kawai mu faɗa abin da Allah ce annabin mu abin da muke yi kenan abin da nake so ku gane a nan gurin da nake ga hankali wanda duk aikin alheri wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam za a je yakin tabuka guri ne mai nisa yace a zo a taimaki addinin Allah annabi yake so a taimake shi kansa ba shi yake so a taimake shi ba da yayi kira yayi kira Usman ibn Affan ya tsuma sai je ka dinari dinari dubu dinari dubu annabi ya karɓa yaji aka ci gaba annabi ya ga wannan abin bai isa ba ya sake kira usman ya je ka dubu manzo Allah ya sake kira usman ya je ka dubu manzo Allah ya sake kira ya je ka dubu ya sake kira ya je ka dubu nawa sai da ka dubu goma sha biyu in manzon Allah zai manzon Allah sai kunya ta kama sai ya zauna sai ce Allahumma salli ala Usman ya ce wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammad to aka yi wa Usman ibn Affan dala dalibai kudu ba ibn Majah akwai wannan hadisi ko babu Allahumma salli ala Usman yadda ake wa annabi salati aka yi wa Usman saboda ake alherin sa addu'a ce kana ko ba addu'a waɗanda suke mana aiki na alheri a gurin tafsirin nan da sauran gurare na addini ya kamata mu faɗe su mu ce suna aikin alheri akwai wani bawan Allah wanda aikin masallacin nan ba na jin akwai wanda ya kai shi wajen ba da gudunmuwa wajen a taimake shi da addu'a abubuwan da yake nema na alheri Allah ya saba masa Allah ya kauda shi daga riya da neman suna yi don Allah Allah sa abin da yake shigar da shi gidan aljanna malam Sufyan Babi akwai Alhaji Awwalu Rano wanda shi wannan bawan Allah ba wai nan kawai ba mun tafi wari mun shiga lungu mun je wasu inyamurai da suka musulunta sun nuna mana masallacin su sama da shekara goma sha biyar ba ƙarasa ba mun ɗauka za mu gina sai suka ce to ai akwai wani guri ma can gefe da za a yi musu masallaci sai ga manajan ƙeƙera na guri ya ce mu za mu gina shi makaranta da kuka zo za ku gina gwamnan bauchi ya sokoto da ya gabata maga ta dawa muku shi kuma ce shi zai ƙarasa makarantar muka je muka gai da tsohon da tun lokacin sardauna a wani gari ne makaranta firabit amma ya sunan garin ko muka je garin sunan garin Amare akwai university private wanda ake karantar da yadda ake gano fetur da ɗauko shi da ilimin abubuwa na excavation wato da petrochemical muka je garin tun lokacin sardauna sai muka yi kuskure kafin mu zo mu gaishe shi sai muka je mu gaida wasu sai ya fushi sai ya ce ai shi ana shine uban addini an gaida wani gaisuwa ba kai ba sai an zo an gaishe shi sai da muka zo muka tuba muka gaishe shi kuna da shugaba da mu gabaci daya muka zo mu gaishe shi wato a wannan gurin nake ganin wato taimako nan ma sai na ga eh irin ya tura zakara sai gano me musulunci yake so a gurin irin wannan ba za mu musu addu'a ba bara Sheikh Yaqub Musa yake gaya mu Dahir Mangal a cikin Katsina birnin Katsina kawai a watan azumi miliyan goma sha bakwai ya kashe na buɗe baki a cikin birnin Katsina banda banda sauran jihar kuma duk jihar ba inda ba kai taimako ba waɗannan sai mu musu addu'a ko Allah ya saka musu da alheri akwai wani bawan Allah da ya ga muna karatu din wannan sunna TV ya gani ya aiko da miliyan guda wani abin nan oyar tahir ora ne ko a Kano yake ne ko tahir ne ko wani ne Pakistan ya kai shi ina jin tahir sunansa eh wani dai a Kano mai oil na a'a ai na faɗi na ba eh ne wannan bai kare na ƙarfi ba yawa tahir dai akwai sunansa oil da yake kiransa ban san sunansa ba awwal tahir akwai shi a Kaduna shi wannan mai masauki na ne awwal tahir shi ne yau in na sauka Kaduna shi kuma duk abin da za a ci da inda zan zana duk dauniya da man mota da komai shi zai dauka wani lokacin ma sai mun doki goma sha biyu duk shanda da kuke da yana sa ina daga wata sai wannan ba alhasan ne dinka ba dinka mun akai an ce za ka yi sa ina fata ku gane ko to haka suke irin waɗannan a nan garin wato muna da wato manya yaro karami ne ba wai kuɗi ne da shi da yawa ba amma yaron gumi aikin masallacin nan da yawa alhaji abin nan lawal tindo da ƴan uwansa su Alhaji Adam Mustafa da su injiniya awwal wani yaro ne mai aikin makanike amma duk wata sai zage dubu ashirin ne sai a ba masallaci makanike ne wallahi dubu ashirin duk wata za su Alhaji Isa Mangu ko kun ga shi taransu wata ne ko zan taransu wani lokacin abin ki yake yi amma duk da haka duk da za a matsa watan nan ya kare sai ya ciwo sha biyar goma ashirin ya ce gashi a sa a masallaci duk watan duniya fa duk watan duniya ga su alaji wannan wa alaji abubakar ko ga abubakar shi ma nan su abdul basit na abdul aziz na gan shi nan ko da yake ya dan so ya sare abdul aziz ka gan shi nan dan karamin yaro ga shi nan dogo fari kuma da fararen kaya da farar zuciya duk wata sai ce ga dubu biyar a sa masallaci ga yusuf shehu jihiya ma'aikaci ne fa na gwamnati wallahi sai ka dubu talatin shi a sa mazallaci ni wata ce daga albashi na malam shi zan kira na tashi kiyama ma'aikatan gwamnati sun je da yake ma'aikata kuma na ji inda aka bashi Brian na miliyan ɗaya ce wallahi baya bukata a mayar aka kawo har gida ce wallahi mayar kuma in ba mayar ba zai kama wanda ya kawo ya kawo din to kun gane ko Buhari irin waɗannan mutanen kake so sunansa Yusuf Shehu ko Shehu Yusuf Bibiya Yusuf ce wato mutane ne na kirki Allah hada mu da su sai kun gane ko da mutane da dama nan wato wanda suke aikin alheri ku taimaka ku ma ku shiga ayi wannan aikin alheri da ku kuma yadda ku ga wannan abun sahabbai ne ne yasa ake ambatar sunan su yanzu yasa to kuma an kuni wannan masallacin ya gina wani tushe da har abada ba za a manta shi ba an yi masallaci kowa sai dai zo ya sallah ya sha ruwa mai daɗi kamar ruwan faro sannan ya samu wutar ya samu wutar lantarki in an kawo in babu ya shiga janareto ya shiga bayan gida yayi in ya jima yana ware ce ware ki a sa magani a wanke a kwana kare mara masallaci kuma a share shi a goge shi waɗannan abubuwan duka yayin nan babbar babban aiki ne ba ya kamata ku dage ina fatan kun gane ku kowa zai sa hannunsa yara ƙanana su Abdul Basir duk suna bada dubu biyar biyar ne nake tsammani suna bayarwa abin nan akwai wani ma Yusuf abin nan mai goro Shehu Yusuf mai goro shi ma yana bara akwai Umar mai taki ko akwai bada masu akwai baban gida Allah wa sala bai sa fashi ba wannan yaro dubu goma duk wata akwai Musa na abin nan na first bank wani Musa Musa Musa Tanko da da Alhaji Tanko ko ka ga shi nan wani bawan Allah gashi anan baya kun ga shi anan baya ba kudi ne da shi ba in ka ganshi da yarar Highlander din sa yana tafiya amma duk wata sai ka dubu ashirin ya ce kuma wallahi in na samu zan ƙara dubu talatin a kai ku lura da irin waɗannan abubuwan kuma sannan bari ka ji kuɗin bai shigowa bai shigowa aljihun wani banki kawai yake tafiya duk cikin masallacin nan kawai na asusun ga asusun abin na a first bank in kana so ka je ka ce nawa ne a cikin abu- a gaya maka kuma abin da ka saka shi za a yi to sai mu tsara mu kuma ga kuma kwamitin marayu wanda muka faɗa da su saboda haka sun gaya muku inda za a same su gobe yawa an fara samu mako Allahu akbar to faɗi dai mazi dan aikin alherin mu dai kan yan jos dan kun ki shiga aljanna kun ki kai kuma in baka an ce jikar karba kai ma ka gane in baka kai ma maraya ne jikar karba in ko kana da shi kawo a sai maka gaba daya wa ta'awanu wala ta'awanu ina ba ba
Thank you.